إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu aisha a wannan unguwa ta nuho kare domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga uku ga watan uku miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da da ishirin shidda muna cikin suratul insan wannan kuma shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa innal abrar innal abrar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم وصورا na'am
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ya isa a wannan ayoyi da muka karanta jiya allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin abin da aka tanada ma mutane na kirki su ne waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka miƙa wuya suka zo a gidan duniya suka dage suka yi aiki to allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin cewa haɗuwarsu da shi haɗuwa ce wadda ta yi kyau har ga shi allah maɗaukakin sarki yana hakaito mana ni'ima da romo da marmaro da na jin daɗi wanda 'yan aljanna suke shi a cikin aljanna sai allah maɗaukakin sarki yake cewa inda muka kwana jiya fawaƙahumullahu sharra zalikal yau walaƙahum nadratan wa surura allah ce fawaƙahumullahu sharra zalikal yau sai allah ya kare su daga sharrin wannan yinin walaƙahum nadratan kuma allah ya sa huskokinsu suka yi haske wa sururan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu farin ciki a cikin zuciyarsu saboda a gidan duniya sun zo sun sha wahala gida ne dama wanda ba na jin daɗi ba an zo an yi ta haɗu tashi haka nan dai aka darraka aka daure aka bi Allah maɗaukakin sarki to sai Allah ke cewa fa waqahumullahu sharra zalikal yau sai Allah maɗaukakin sarki ya kare musu wahalhalu da fitincunu da firgici da tashin hankali da ke akwai na wannan rane alwiqaya a yare na larabci idan aka ce alwiqaya ana nufin da shi kariya to ita kariya larabawa suna cewa alwiqayatu khairun min alilaj larabawa suna cewa mutum ya kiyaye kanshi daga rashin lafiya to yafi mai sauki da ya danki shan magani misali mutum ne baya lafiya sai ya danki wasa da shan magani amma sai lokacin da rashin lafiyan yayi tsanani kuma sannan a nemi magani to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fawqahumullah sai Allah ya kiyaye su alfa'u da tazo anan fa'u ce litarahi a yare na larabci tana zuwa ne bayan abubuwa da dama kamar kai ne yanzu ka ce nayi sahur bayan nayi sahur na tahi kasuwa akai azhar akai la'asar sannan gab da magariba muka sha ruwa kaga lokacin da za ka cewa sannan muka sha ruwa an yi wasu ayyuka da dama a baya to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah madaukakin sarki ya kare su daga yinin wannan rane ya ne akai Allah madaukakin sarki ya kare su sannan sai Allah madaukakin sarki ya zo da hum wanda damiri ne na al-hassa Allah yana cewa fa waqahumullahu sai Allah ya kiyaye su su kadai kamar ka ce in ba mutanen kirki ba babu wani wanda ake karewa a wannan rana in ba su ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa waqahumullahu sannan Allah madaukakin sarki ya kare su daga sharrin wannan yini sannan Allah ya zo da damirul hasr domin mi a tabbatar maka da cewa in dai ba mutum mai aikata dangi na irin aikin da suka aikata ba babu wani mutum da ake tseratarwa a kare shi daga yinin wannan rana wadda rana ce wanda yininta ya kasance sharrin shi mai banzuwa ne to anan da Allah madaukakin sarki yake cewa fa waqahumullahu sharra zalikal yau menene suka yi wanda yasa Allah madaukakin sarki ya kare su daga yinin wannan rane idan muka koma baya sai muka ji abu na farko Allah ya ce yufuna bin nadr sune mutane wa'anda suna cika alkawali dukkanin alkawali wanda suka doka tare da Allah ko alkawali wanda suka doka tare da dan adam ko wani alkawali da suka ɗoka na wata yarjejeniya ta rayuwa suna cika wannan ba tare da sun rage shi ba wannan abu na farko kenan abinda al'ayat take nufi yufuna bin nadr suna cikawa da alkawali dukkanin alkawali wanda ya kasance alkawali ne na wajibi misali sallah misali azumi misali zakka koko alkawali ne na abin da su suka yi niyya misali su ce idan allah maɗaukakin sarki ya ba su dama sun amshi gari kaza a hannun kafirai za su mai bauta kala kaza to abu na farko da ya sa allah maɗaukakin sarki ya kare su daga sharrin wannan ranar shine cewa sun kasance suna cika alkawali na bakance abu na biyu da ya sa allah maɗaukakin sarki ya kare su daga wannan ranar sun kasance suna ciyar da miskini abu na biyu kenan abu na uku suna ciyar da maraya abu na hudu suna ciyar da mutumin da ya shiga mawuyacin hali musulmi ne ko kafiri ne kafiri ne wanda aka kamo daga yaƙi ko musulmi ne wani ƙaddara ya sa shi gidan kaso ko musulmi ne allah ya jarabce shi da wata rashin lahiya yadda bai iya tashi ya je ya nemo abin da zai ci wannan abu na hudu kenan abu na biyar suna yi ne don Allah inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura lalle mu muna ciyar da ku ne saboda zatin Allah kaga wannan abu na biyar kenan abu na shidda la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba su tirsasa wanda suka yi mishi alheri dole sai sun zanki sai sun zanki bautatar da shi koko dole sai sun zanki nuna mai wata kyama koko dole sai sun sha sai yayi musu wasabu wata godiya bawushe yana cewa duk wanda ya ci tuwon banza za ya aikin banza to su za su baka tuwon na banza ka ci amma ba su saka kai wani aiki na banza ko kai wani aiki na wahala wanda za ka sakan ka musu dangance da wannan alherin da suka ma abu na bakwai shine suka ce inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira lalle mu muna tsoro daga wajen ubangijinmu wani yini wanda yana sa a daddaure huska wani yini wanda sharrinsa ya kasance matsinacin sharri ne to kaga wannan abubuwa ne guda bakwai wa'anda mutanen kirki suka yi wanda shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce fawa ƙahumullahu sharra zalikar yau sai Allah ya kare su daga sharrin wannan yinin wanda kana sharruhu mustatira to ana iya cewa a ƙarƙashin wannan abubuwan guda bakwai da wannan ayat ta zamna ta zana duk mutumin da ya kasance baya aikata wa'annan ayyukan gaba daya ko mutumin da ya kasance baya aika baya aikata cikin bakwai baya aikata hudu ko abin da ya kai zuwa biyar to ana iya cewa baya shiga cikin wanda Allah madaukakin sarki za ya kare su daga sharrin wannan ranai haka shari'a ta addinin musulunci dukkaninta idan muka koma alkur'ani mai girma da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa shari'a tana kokarin ta ba dan adam mafaka na abin da za ya kare masa dukiyarsa mafaka na abin da za ya kare masa lafiyarsa mafaka na abin da za ya kare masa mutuncinsa mafaka na abin da za ya sa ya rayu tare da shi da al'ummar da suke rayuwa tare da shi lami lafiya ne babu wani abu wanda shari'ar musulunci ba ta zo domin ta yi nuni kan shi ba wani ba yahude ya haɗu da wani sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi wai ku annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya muku komai a cikin addininku yace tabbas mu annabinmu ya koya mana komai har yadda za mu yi mu biya bukatanmu babu wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda bai koya ma ɗan adam shi ba a cikin littafai na fikihu hatta yadda mutum za ya zamnawa domin ya yi bayan gari ya wanke tsab ba tare da ya ɓata shikin shi ba wannan sai da karantarwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta koya mana wannan to kamar yadda muka faɗa idan aka ce alwiqaya ana nufin da shi kariya to yanzu za mu koma a alkur'ani mai girma da hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ga cewa wace irin kariya ce alkur'ani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba kuma wace kariya ce wadda idan muka yi aiki da ita za mu shiga a cikin wa'annan wa'anda Allah madaukakin sarki yake cewa fa waqahumullahu sharra dalikal yawm sai Allah ya kare su daga sharrin wannan yinin to shi dan adam yana rayuwa ne akan abu bi akwai rayuwarsa ta lahira wanda yana bukata a bashi kariya akan ta akwai rayuwar shi ta duniya wanda yana bukata a bashi kariya akan ta kuma babu wani abu wanda addini ya rage wanda bai ba dan adam kariya akan shi ba sai dai in mutum ne bai yi amfani da wannan kariyar ba sai ya kasance yanzu baya da kariya duk sharar da aka kwaso za a iya zuba mishi duk dattin da aka kwaso za a iya zuba mishi duk wani abu mara kyau za a iya jinginawa daga gare shi saboda mi saboda kariyar da musulunci ya bashi shi bai yi amfani da wannan kariyar ba sawa'an a gidan duniya ko a gidan lahira yana daga cikin kariya da Allah maɗaukakin sarki yake ba ɗan adam hatta zuciyar ɗan adam Allah maɗaukakin sarki yana kare ta daga dukkanin abin da za ya sa ta yi rashin lahiya daga dukkanin abin da za ya sa ta samu cuta daga dukkanin abin da za ya sa ta samu rauni wanda zai hana ta ta yi ibada daga dukkanin abin da zai sa ta ta yi rauni ta kasa bautata ma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ya halicce ta haka Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani mai girma ya ba zuciyar ɗan adam kariya kariya wanda za ta kare shi daga dukkanin wani ciwo da ka sani wanda za a iya cewa zuciya tana kamuwa da shi Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul hashr Allah yana cewa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna Allah ce duk wanda aka ba shi kariya aka kange shi daga sarran shi to wannan fa'ula'ika humul muflihuna wa'annan su kaɗai ne wa'anda za su tsira a gobe ranar tashin alkiyama kuma su ne wa'anda za su tsira za ka ga cewa zuciyarsu tun a gidan duniya ba ta kamu da cututtuka ba duk mutumin da aka kare shi daga sarran shi aka kare shi daga cewa idan shiwa ta wuce kaina ta fada makan kowa aka kare shi daga rowa daga kansa to wannan mutumin Allah madaukakin sarki ya bashi abin da zai kare zuciyar shi daga dukkanin wani nau'i na ciwo hadisi ya tabbata daga Abu Huraira da Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa la yashtami ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama fi jawfi fi jawfi abdin abadan wala yashtami ash-shuh wal iman fi qalbi abdin abadan manzo Allah yake cewa babu yadda za a yi imani da san kai da rowa su haɗu a cikin zuciyar mutum shi ko idan zuciya ta ginu da imani to ta ba kanta kariya ta rayuwar duniya ta ba kanta kariya ta gobe ranar tashin alkiyama amma a duk lokacin da dan adam ya sanya ma kansa san ran shi hiyada hiyada misali mutum ya sa ma kanshi cewa abinda nake so ko san raina ya wuce misali to kamar mutum ya zare wannan kariyan ne da Allah madaukakin sarki ya ba zuciyar shi wanda shine za ya taimaka mata domin ta yi imani wani bawan Allah ya zo wajen ɗan gidan mas'ud yake tambaye shi yake cewa ni ina tsoron a ce na hallaka sai ibnu mas'ud ya tambaye shi me yasa kake tunanin cewa ka hallaka yake cewa naji Allah madaukakin sarki yana cewa man yuqashu nafsihi duk wanda aka kare shi daga rowa daga san kanshi to wannan mutumin ya tsira sai yake cewa wa ana rajulun shahihun wala akadu yakhruju min yadayya shay'un yake cewa ni kuma wani mutum ne mai tsananin rawa babu wani abu da yake fita daga hannuna kankamo ne ni sai ibnu mas'udin yake ce mashi laita zalika wannan ba shi ne ake nufi da ashuhu ba ya ce abinda ake nufi da ashuhu a nan walakin na shuha an ta'akula mala akhika zulman yake cewa abinda ake ce masar rai shi ne ka ci dukiyar ɗan uwanka ka ci dukiyar dan uwanka saboda zalunci ba tare da ransa yana so ba ka zo wajen shi ka amshi kayan shi ba tare da ka gaya mishi cewa bashi ne ba kawai sai ya sama a leda sai ka ce to sai na dawo ko ko sai an yi wani abu sai ka ce sai rana kaza zan baka ibnu mas'ud ne yake ce mishi to wannan shine abin da ake ce mu ashuh a cikin alqur'ani mai girma to kaga idan Allah madaukakin sarki yasa dan adam ya kare zuciyar shi daga san kanshi to an ba shi kariya daga abin da za ya sa zuciyar shi ta yi ciwo an ba shi kariya daga abin da za ya sa zuciyar shi ta buga to haka musulunci yake babu wani abu in ba ce Allah madaukakin sarki ya ba zuciya kariya daga gare shi ba ashe a ƙarƙashin wannan aya a ƙarƙashin wannan magana ta ibnu mas'ud yana daga cikin abin da yake ba zuciya kariya ya kare ta daga dukkanin wani ciwo da ka sani shine karamcin sarrai kada mutum ya nuna cewa shi ya fi kowa kuma kada mutum ya nuna cewa shi abin da yake so shine ya kamata ya sa a gaba kowa yana son ya fantama ya yi rayuwa mai kyau to kada wannan fantamawar ta sa ka zan kicin dukiya na daga abin da ba naka bane ba abin da haram ne na mutane ne to wannan yana daga cikin abin da yake sa ciwo na zuciya yana daga cikin kariya da musulunci yake ba dan adam Allah madaukakin sarki yana kare mu daga dukkanin wani abun da yake alfasha ne daga dukkanin wani abun da yake fitina ne to wannan Allah yana ba dan adam kariya daga fitina Allah yana ba dan adam kariya daga abun da yake alfasha ne sai dai in shi dan adam ne bai yi amfani da wannan kariya ba wanda za ta kare shi Allah madaukakin sarki yana cewa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana Allah yana cewa kada ku kusanci alfasha ma zahara minha abinda ya bayyana daga cikinta wa ma batana da abinda ya kasance ya boye ne ashe karan kanshi shi dan adam Allah madaukakin sarki yana bashi kariya ta duniya da kariya ta lahira idan mutum ya guji abubi banna da alfasha wadda take ta bayyana da wadda bata bayyana ba haka Allah madaukakin sarki yana cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila Allah yana cewa kada ku kusanci zina lalle ita wannan tamu nana kuma hanya ce wadda hanya ce ba ta kirki ba ashe kaga Allah madaukakin sarki yana ba dan adam kariya tun a duniya a yau babu wanda zai ji dadi a nuna shi a ce shi mazinaci ne babu wanda za a yi jin dadi a cikin anguwa a nuna shi a ce ci fajiri ne babu wanda zai ji daɗi a nuna shi a ce ya fi kowa kan garewa to kamun a kai ga nuna mutum shari'a ta tana da mashi kariyar da za ya kare kanshi ba tare da an nuna sa ba amma idan dan adam bai yi amfani da wannan kariyar ba to za ka ga cewa ya ebe makansa wannan kariyar don haka mutane za su zanƙi nuna shi da wannan abu idan nahayi ya zo a cikin alkur'ani mai girma da cewa wala taqrabu kada ku kusanta malamai suna cewa hani ne wanda ya fi kowane hani girma ba a ce karkai ba ba a ce in kayi ka tuba ba sai aka ce kan ma ka kusanci abu kan ma ka kurace shi saboda mi saboda a ba dan adam matukar kariya a shi karan kansa a gidan duniya kuma a ba shi kariya a gobe a gidan ranar tashin alkiyama haka yana daga cikin abinda addinin musulunci ya tanada ma dan adam na kariya hatta zamantakewa waggata mu makwabci da makwabci dan uwa da dan uwa mai shago da mai shago mai ofis da mai ofis ga biran ka ga nashi to Allah madaukakin sarki sai da ya sa mana kariya kariyar da za ta samu kare wannan alaƙar ta tsakaninmu da 'yan uwanmu alaƙa ce da kai da makwabcinka alaƙa ce da kai da iyalinka alaƙa ce da kai da danginka alaƙa ce da kai da yaron shagonka to allah maɗaukakin sarki sai da ya ba ta kariya saboda miyasa saboda kariyan nan ita ce za ta hana mu yi gaba da junanmu ita ce za ta hana mu zanki ma junanmu hasada kariyan nan ita ce za ta samu rayu da dukkanin wanda Allah ya haɗa mu rayuwa da shi kuma mu rabu da shi lahiya lau don haka idan kaga mutum yana fitina da mutane mutum yana haɗa da mutane to bai bi kariyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba wadda za ta kare shi daga rigima ko hasada ko adawa da shi da sauran mutane Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul hujurat Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku wanda kuka yi imani ishtanibu kathiran minaz zanni Allah yana cewa ku guji da yawa daga cikin abin da yake zato ne Allah ce inna ba'dadh zanni ithm Allah ce lalle wani shashi daga cikin zato zinibi ne Allah ce wala tajassasu Allah ce kada ku yi bincike wala yaghtabba ba'dukum ba'dan kuma kada dan uwanku ya danki cin naman junanku kada ku zan ƙin giba kuna annamimanci tsakaninku Allah ce a yuhibbu ahadukum shin yanzu ɗayanku yana so ne an ya kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu sannan kuma sai ku kiya Allah ce babu wanda zai so daga cikinku a yau a ce a kawo naman dan uwansa a soye ko an yi romansa ya sa hannu ya ci babu wanda zai wannan Allah ce to dan me yasa idan kun tashi daga wurarenku wannan ya bada baya ayi da shi wannan ya bada baya ayi da shi to kaga wannan ayat tana ba mu kariya menene zamu domin mu zamna da kowa lahiya social social wannan da Allah madaukaki society wannan da Allah ya hada mu mu yi rayuwa tare da ita makwabci da ƴan uwa da abokanin hulɗa da abokin kasuwa yaya ne za kai ka zamna da su lahiya to addinin musulunci sai da ya bamu wannan kariya Allah yana cewa mu zargi zato an zo an ce ma kudin ka yake kwasa ka zargi zato wannan zato ne tunda baka kama shi da wannan ba an zo an ce maka matarka idan ba ta nan huta take wannan zato ne kada ka kama in dai kana so ka zamna lahiya da iyalinka an zo an ce ma ɗanka shaye-shaye yake in dai ba ka kama shi ba kada ka kama saboda wasu ba wai gyaran ba ne gabansu so ake a cinzira ka ka tsine mai so ake a tunzura ka ka sake ta in yaro ne na shago so ake a tunzura ka ka rabu da shi Allah ce idan muna so mu zamna lahiya kada mu yi bincike wala ta jassasu kada ka bi al'aurar kowa matan wani in ta hita ina take zuwa dan wani abokan shi mi suke yi wani da yake zama waje kaza mi yake Allah ce in dai kana so ka zamna lahiya da kowa to wala ta jassasu kada ka yi bincike Allah ce kuma idan muna so mu zamna lahiya da kowa kada mu ci naman kowa kada mu yi gulmar kowa hira in ta kama a yi ta a bari sai in mutum ya zo ya zamna a yi in ba ta kama ba a yi ta kuma kada a yi ta to kaga wannan kariya ce wadda ba ta wasa ba allah maɗaukakin sarki yake ba ɗan adam ta yadda za ya yi rayu da shi da sauran yan uwa wanda allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi rayuwa tare da su to idan kashin mutum yana haɗa da mutane yana haɗa da dangin shi ko yana haɗa da makwabta ko yana haɗa da yaran shi ko yana fada da makwabcin shi mai shago to bai bi wannan kariyar da Allah madaukakin sarki ya bashi ba da bai gulma ba bai bincike ba bai bincike ba bai yi aiki da zato ba to da wannan ya bashi kariya zai zamna da kowa lafiya Allah madaukakin sarki yana cewa washtanibu qawlaz zur Allah ce yana daga cikin abin da zai ba mu kariya mu zamna da mutane lami lafiya laushi ne mu guji magana wadda magana ce ta ƙarya magana ce wadda ta shaci faɗi ce magana ce wadda abu bai wakana ba a zuwa ce ma ai dan uwanka ya ce ma kaza kaza kaza kaza ka ce na yahe mushi semi a zuwa ce ma wana ya zage ka wana ya ci mutuncinka ka ce na yafe mushi semi to Allah yana cewa washtanibu qawlaz zur Allah yana cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Allah ya ce idan fasiki ya zo muku da wata magana Allah ce to fa tabayyanu ku bincika a yau duk wata adawa a wannan garin da ta shekara goma wadda ta ki mutuwa ta faro daga nan ne wani zai zai zo ya dan kesta dan labari dan kadan shikenan kai kuma ka kama kai za ama kaza kai za ama kaza abin tun yana karami har ya kai daga kai sai shi ya kai daga kai sai ƴaƴanku har ya kai kaji ana cewa tsakanina da familin wa na babu arme koda na mutu to babu abin da ya kai mu ga wannan sai kariya da ubangiji ya bamu wadda mun ture wannan kariyar ba mu yi aiki da ita ba Allah madaukakin sarki yana cewa wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat Allah yana cewa kada ku kasance tare da cikin wa'anda suka rarraba kanuwansu bayan cewa gaskiya ta zo ta rige ta zo musu ashe wanda bai imani da Allah ba wanda ba musulmi ba shine yake raba zumunci da shi da dan uwan shi shine da shi da makwabcin shi ba a magana mai shago ne ko mai gida ne ko kasuwa ce ta hada su wanda yake da imani Allah ce kai da an rage an bayyana ma gaskiya an bayyana ma yadda za kai ka zauna da mutane lafiya to menene zai sa ka zan kirkici da mutane Allah yana cewa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah yana cewa ku yi riko da igiyar Allah wala tafarraqu kada ku rarrabu ashe ko da rarrabuwa ce idan ka ganta a addini to kariyar da Allah ya sa cewa mu yi aiki da ita dan ita ce za ta sa kan mu yi sabani a cikin addini to ɗaya daga cikin mu ya ture wannan kariya idan ɗaya daga cikin mu kuma ya ture wannan kariya babu yadda za a mu samu fahimta a addinin musulunci Allah ya ce idan abu ya ciccira a maida ma Allah a maida ma manzo kai ka ce baka aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan abu ya ciccira a maida shi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kuma ya ce ya yarda da sahabban shi mutanen kirki ne kai kuma ka ce la'anannu ne ba mutanen kirki ba ne Allah ya ce duk wanda yake da laifi idan ya tuba na yahe masa kai kuma ka ce duk mai laifi kafiri ne kaga babu yadda za a yi a samu fahimtar juna tsakaninka da mu saboda mi kariyar da Allah ya sa kai ka ture wannan kariyar to ka duba yadda alkur'ani yake da zowa da ya bamu kariya saboda hatta zamantakewar mu ta rayuwar mu ta yau da gobe kan mu tsangwami juna alkur'ani sai da ya bamu abin da za mu yi domin mu yi wannan kariya idan ka ga an samu akasin haka mutane sun ki zaunawa lafiya to wannan kariyar da alkur'ani ya ba su ba su yi aiki da ita ba yana daga cikin kariya da alkur'ani mai girma yake bamu hatta dukiyar dan adam dukiyanmu Allah yana ba ta kariya sai dai in mu ne ba mu aiki da wannan kariyar ba duk wani saye da saidarwa da dan adam zai to ya kamata ya yi bincike a gaya masa halal ne ko ba halal ba ne haramun ne ko ba haramun ba ne akwai karhanci a ciki ko babu karhanci a ciki wannan dukiyarka ce fa kudinka ne zuhukka ce amma addini yana koya ma ya za a yi ka kare kanka kada ka ci haramun ya za a yi ka kare iyalinka kada ka ciyar da su daga haramun ya za a yi ka kare al'ummar da kake taimaka musu kada ka ciyar da su daga haramun saboda duk jikin da ya tufato daga abin da yake haramun ne wannan jikin ba za ya albarka ba wannan hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa alqur'ani yake ba mu kariya akan dukiyoyin mu cewa idan za mu yi hulɗa da za mu samu alkhairi mu bincika mu ji hulɗar nan ta tabbata alƙur'ani ko ba ta tabbata ba za ka ji cewa wani sai bayan ya zama miliyoniyar sai bayan an yi hulɗar ya samu kuɗin sai ya zo yana tambaya to yaya ne za a yi abinda turawa suke ce ma blanchir yanzu ya ne za a yi a ɓadda kuɗin su koma halal babu wasu kuɗi da ake ɓaddawa su koma halal inda asalinsu sun fito daga haramu ko da kaya aikin hashi ko da ka gina masallaci ko da ka gina makaranta wa'annan kudaden sunansu kudaden haramu Allah madaukakin sarki duk abin da baya da sarki Allah baya karba to gudun ka a zo irin haka shi yasa Allah ya ba dukiya kariya kamun a yi hulɗar da za a samun dukiya sai a tambaya a ji shin akwai haramci a ciki ko akwai halacci a ciki Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah Allah ce ya kuwa anda suka yi imani ku ji tsoron Allah wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'mini Allah yana cewa ku ku guji abinda yake daga riba ne inda ku kun kasance masu imani ne kaga wannan babu wanda zai ki cewa a baya shikka yau bayan sati ya dawo ta koma shikka goma babu wanda zai ki cewa ya ashe miliyan guda bayan sati ya samu riba shikka 100 ko shikka 200 babu wanda zai ki wannan amma saboda a kare gangar shiki ta samu kariya a duniya ta samu kariya a lahira shi yasa Allah ce kan mu hada kayan mu da dangin abin da yake haramun ne Allah madaukakin sarki yake cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah ya ce yana murƙushe riba duk abinda kuma idan aka ce riba kada ka ɗauka cewa sai wanda ya kai kuɗi banki suka aihawa aka bashi duk mutumin da ya wata hulɗa wadda addinin musulunci bai yarda da ita ba yasa kuɗin shi ya samu riba to ita ma wannan riba tana daga cikin dangin riba to za ka ga cewa yanzu tsabar lalacewar mu kuɗi ake bada za a baka bashin miliyan guda amma ka kawo miliyan guda da shikka ɗari bayan sati ko ka kawo miliyan guda da shikka hamsin bayan sati to Allah madaukakin sarki ya ba mu kare yadda za mu yi mu kare dukiyarmu sai mu ci halal ‘ya'yanmu su ci halal jikinsu ya toho ya yi albarka su samu kariya a gidan duniya su samu kariya a gidan lahira duk wanda kuma kaga ya ci haramun ko ya ci riba ko ya yi wata hulɗa ta banza ta ba shi kuɗi ya more to wannan da ya bi kariyar da allah maɗaukakin sarki ya ba shi da wannan kariyar za ta kare shi daga ya ci haramun da wannan kariyar za ta kare shi daga tara dukiya wadda dukiya ce bata inganta ba haka idan muka koma a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ji cewa manzan Allah yana ba mu kariya kariya abinda za ya kare mana addininmu abinda za ya kare mana mutuncinmu abinda za ya kare mana dukiyoyinmu so da yawa za ka shi a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyakum iyakum iyakum duk inda ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum to kariya ce za ya baka sai dai in kai ka ga dama ka yi amfani da kariya in kuma baka ga dama baka kin amfani da wannan kariya hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal julusu fi turuqat manzo Allah yake cewa na hane ku da zama akan hanya sahabban manzo Allah suka ce ya rasulullah suka ce ya kai manzo Allah majalisuna malana min habuddun suka ce maza Allah ai in bamu zamna a bakin hanya ba babu inda za mu zamna maza Allah yake cewa fa in kuntum fa'ilina maza Allah ce to in dai dole sai kun zamna bakin hanya fa a'atu at-tariqa haqqahu maza Allah ce to ku ba hanya haƙinta to wannan Allah manzo Allah anan kariya ce za ya baka kamun ya ba hanyar kariya babu wanda a daga cikinmu zai so ya bi wata hanya a ci mutuncinsa to hatta hanyar da za ka buka wuce manzan Allah ya ba ta kariya kuma suwa za su kare wannan kariya mu masu imani mu ne za mu kare wannan kariya sau nawa ne mutum ya sai da gida ya tashi ya bar unguwa saboda kariyar da manzan Allah ya ce a ba hanyar ba a ba ta ba sai mutum ya sai da gida ya bar unguwa saboda fitina ta makwabta koko saboda fitina ta al'umma unguwai saboda ba su ba kansu kariyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su ba manzan Allah ce abu na farko gaddal basa mutum ya kare idanunsa kada ku yi zama na bakin hanya kuna kallon matan mutane kun san ƙira jikin macen wace ko a cikin duhu daddawo za a ce macen wane ne in ɗayan wace ce za a ce ɗayan wance ce daddawo to manzan Allah yana ba idanunmu kariya daga abin da za ya ƙone su a wutar jahannama to kaga a gobe ranar tashin alkiyama idan kaga Allah ya tashe ka makaho to kai ne baka yi aiki da kariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka ba kuma tabbas duk mutumin da bai ba hanya wannan kariyar ba za a tashe shi gobe ranar tashin alkiyama makaho ne zai ce ya Allah lima hashartani a'ama yace ya ubangiji dan me yasa aka aka tada ni da ina makaho bayan cewa na kasance mai ido ne Allah ce ka zalika a tattaka ayatuna haka ayan mu ta zoma manzo Allah sai da yace ka kauda idanunka amma baka kauda ba abu nabi manzo Allah ce raddus salam yana daga cikin kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba masu zama akan titi da ita hanya shine cewa idan an yi sallama a amsa sallama menene ma'ana sallama sallama sinyi ne na aminci ko cikin duhun dashi kuka haɗu da mutum ya ce ma assalamu alaikum za ka samu aminci za ka tabbatar da cewa wannan mutumin ba mugu ba ne ba amma ka ga mutum cikin duhun dare bai ma sallama ba to wannan yana nuna cewa mutum ne wanda babu aminci a tattare da shi to manzo Allah yana cewa mu nema mu hanyoyin mu aminci saboda idan an wuce za a ce majalisa masu zama waje kaza mutanen kirki ne idan ka musu sallama suna amsawa abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaful adha mu zanki kare cuta wadda take akwai akan hanya ashe idan hanya ta dare ruwa suna taruwa babu hanyar da mai moto za ya bi ya wuce ba haƙƙin gwamnati bane ta zo ta gyara hanya haƙƙin masu zama ne bakin titi su haɗa ƙarhi da ƙarhi su gyara wannan hanya hanya ce ta tushe idan damuna ta zo mutum bai iya bi ya wuce za ka iya faduwa ka ji ciwo saman abin hawa to ba aikin gwamnati ba ne ba aikin masu zama ne a kan hanya su haɗa ƙarhi da ƙarhe su ba wannan hanyar kariya idan kuma ba su yi ba sun saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun saba ma abin da addinin musulunci ya tanada mana to kaga wannan kariya ce addinin musulunci yake ba mai imani idanunsa kariya ce ake ba mutum mutuncinsa saboda idan kuka zamna a majalisa ana muku sallama ba ku amsawa to za ku zamanto abin zagi a cikin anguwa idan kuna zama a wuri amma kun bar wuri da dauda kun bar wuri ya dare mutane suna shan wahala wajen wucewa to wannan zai sa mutane su zage ku za ka ga cewa tsabar rashin kirki namu hanya ta tushe sai hanya guda ake bi kuma sai wani ya zo ya kawo kunku ya aza a wurin ko wani ya zo ya kawo taya ya aza a wurin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka kare koha gidanka kadai ba dukkanin titin da yake gaban gidanka tunda dai kana zama haƙƙin wannan titin ne da haƙƙin al'ummar da suke bi akan wannan titin ne ka ba wannan titin kariya haka yana daga cikin kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba dan adam shine mutuncin mu mutuncin mu kada zargi ya zanki shiga a tsakaninmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadkhulu ala nisa manzo Allah yace na hore ku da yawan shiga wuraren mata dakunan da suke kwana wuraren da suke hutawa wuraren da suke zamnawa suna shakatawa manzo Allah yace na hana ku yin wannan sai sahabban manzo Allah suka ce mishi ya rasulullah ya manzo Allah ara'aita alhamu manzo Allah suka ce ya manzo Allah shin ba ka ga dangi ba manzo Allah ya ce alhamul maut manzo Allah ya ce dangi wuta ne dangi mutuwa ne me ake nufi da alhamu sune dangin miji abinda bahaushe yake ce ma wasa kanan miji to dangin miji kana ga addinin musulunci yadda yake ba mu kariya koda matar dan uwanka ce koda matar kananka ce koda matar magajinka ce manzo Allah ya hana ka zan ki shiga aurinta haka nan sakakai babu wani dalili kawai ka zo ka fada a dakinta me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hani da wannan saboda mu ba mutuncin mu kariya saboda za a iya zargin ka da cewa kai abu kaza kuma kai baka yi wannan abun ba kuma babu wanda isa ya kare ka daga wannan zargin al'ummar duniya za su zanki kallon ka da wannan zargin saboda kai ne baka ba kanka kariya ba ko da dangin mijinta ne kai manzo Allah ya ce na hane ku da yawan shiga a wajen mata in dai ba wani abu na dole ba in dai ba wani abu ba na uzuri to kaga rashin ka kiyaye wannan kariyar da addini yake ba mu arme nawa yan mutu dalilin haka gaba nawa ta shiga tsakanin dan uwa da dan uwa dalilin haka saboda mu ne bamu yi amfani da kariyar da musulunci ya bamu ba kuma idan dai ba Allah ya sabkar da wahayi ba duk wanda ya zarge ka akan cewa yana kama ka da iyalin shi kana yawan shiga a wajen iyalinsa wallahi in dai ba Allah ya sauko daga wahayi daga sama ba babu wanda isa ya kare ka musamman wannan al'ummar da muke rayuwa a ciki wadda mutane jiran kis suke yi mutane jiran sharri kawai suke yi su yada mutane jiran magana suke yi marar daɗi kawai a bita sako sako a lungu lungu ana yadawa kadiba aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefe ta da irin wannan abun babu wanda ya wanke ta in ba in ba alqur'ani ba kai kuma yanzu wahayi ya kare babu wata aya da za ta sabkuwa domin ta tsarkake ka ko kai ne limamin anguwa aka ganka ka cika mukuniya da matar wani kun cika sa labule to idan aka zarge ka babu wanda zai kare ka don haka kai ne za ka ba kanka kariya idan hulɗa ta haɗa ku da ita ka san a ina za ku yi wannan hulɗai kuma a wane lokaci kuma su wane ne masu shaidu akan wannan hulɗar da za ku yi ba don komai ba saboda addinin musulunci yana ba mu kariya haka yana daga cikin kariyar da addinin musulunci yake ba mace addinin musulunci ya ba mace kariya domin ta kare mutuncinta manzo Allah yake cewa la tusafirul mar'a illa ma'a illa ma'a muharramin ko wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ya ce kada mace ta saki ta yi balaguro sai tare da muharraminta a zahiri idan aka ce haka ke a matsayinki na mace zaki ga cewa an takura miki an hana kiki sakaka to ba an takura miki bane ana baki kariya ne a lokacin da kika kwashi kafa kika tai jibiya a lokacin da kika kwashi kafa kika tai kasuwa a lokacin da kika kwashi kafa kika tai haji ba tare da muharrami ba idan aka zo aka yayata aka ce kina lalata da su wani ko kina lalata da wa'anda kuke kasuwa tare da su wane ne wanda isa ya zo ya goge miki wannan taba babu wanda zai goge miki wannan taba in ba aya ta sabko daga sama ba kuma yanzu wahayi ya rige ya kare ashe da a zarge ki da cewa kina kaza gwanda ki balaguro tare da muharraminki kananki ne magajinki ne duk in zaki je biya sai ki ce mai shirya rana kaza mu tai ki biya mai kudin mota ya rakka ki ya je ya dawo to ina ga wanga ya fi yi miki mutunci da a ce kin yi balaguro ke kadai wani ya sallamo neman armanki kuma sai a ce mai jibiya take zuwa fa ita kadai tana yin kwana biyu tana yin kwana uku me kake tunanin zai iya faruwa kasuwar daji take ci za ta yi sati za ta yi kwana bakwai ita kadai a cikin daji mu kake tunanin zai iya faruwa sai shaidan ya zo ya sa shakku a cikin abu manzo Allah yana cewa famanittaka shubuhat duk mutumin da ya kiyaye shubuha faqad istabra'a lidinihi wa irdihi manzo Allah yake cewa to wannan mutumin hakika ya kare mutuncinsa kuma ya kare addininsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mata su yi balaguro su kadai amma yanzu idan ka hana su sai su ce aikin hajji ne sai su ce ma neman kuɗi ne sai su ce ma kaza kaza ne ina ga da zargi ya shiga tsakaninki da ke da mijinki gwanda in za ki tafiya kano ki biya mai kuɗin mota ku ta tare ko ko ki biya ma kanan shi ko kanan ki wanda muharraminki ne ya raka shi ku tai saboda zargi ya fita tsakaninku to wannan musulunci kariya ce yake ba 'ya'ya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu limra'atin manzo Allah yake cewa baya halitta ga macen da take da imani an tu'minu billahi wal yawmil akhir macen da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar ƙarshe an tusafira manzo Allah ce ta yi balaguro illa wa ma'aha dhu mihramin sai dai tana tare da mutumin da muharraminta ne to kaga wannan me yasa addini yayi haka saboda kariya ta mutunci bahaushe yana cewa idan mutunci ya zube kuma madara ne baya kwasuwa da mutuncinki ya zube a fara zarginki gwanda ki asarar dubu ishirin ki biya ma muharraminki dubu goma ku je kano ki biya masa dubu goma ya je ya dawo ku dawo tare to wannan yana daga cikin abin da addinin musulunci yake ba dan adam kariya idan ka ga mutum ya shiga kakanuka ya shiga wani hali to shine bai yi aiki ba da wannan kariyar da addinin musulunci ya basa yana daga cikin kariya wadda addinin musulunci yake ba dan adam shine a hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa na hore ku da ku zankire da kananan zinubai dan abin da kake tunanin ba komai ne ba wani mai azancan magana yake cewa fa innal hajra min at-tawali manzo Allah yake cewa yake cewa wannan mai azancin magana yake cewa dutse da kake gani yan kananan duwatsu ne suka hadu su ne wataran kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan suna haɗuwa da junansu a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa dutse babba to haka ƙananan zunubi da kake renawa haka zamna da za ka yi a titi ka zanƙi kallon mutane zamna da za ka yi a titi a ma sallama ka kau da kai wani wa idan ka taho walla idan aka ce ya ba da siffarka zai ba da siffarka ya ce mai hula kala kaza mai lulat kala kaza mai moto kala kaza sai ka kawo gabgare shi sai ka mai sallama kuma sai ya kau da kai to wannan ba kai yamma ba ba ya ci mutuncinka ne ba bai ba hanya haƙƙinta ba ne ba kuma za a rubuta mai zunubi don haka duk wanda ya san idan an mai sallama ba zai amsa ba duk wanda ya san ba zai iya ba sai ya kalli matan mutane a titi duk wanda ya san sai ya kalli abin da yake haramun ne to ya zamna cikin gidansa ko ya zamna cikin shagon shi ba zai leƙo ba sai an ce ba ni wani abu ya taso ya bada to wannan shine zai sa mai kariya a gidan duniya kuma ya sanya mai kariya a gidan lahira yana daga cikin kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu hatta addininmu manzo Allah ya bamu yaya za mu yi mu kare addininmu duk wanda kaga ya kauce daga bisa tafarki na kirki shari'a tana hannun Allah wannan ba mu shakku a wannan amma dai da yawa daga cikin mutane da suke zamewa su bar hanya ta kirki su koma suna shinshine shinshine to kariyar da addini ya ba su ba su ɗauki wannan kariyar ba idan an ce ma ga mutum yana aiki da alkur'ani shi kadai to inda ya yi aiki da kariyar da aka ba shi da ba zai haka ba idan ka an ce ga wani yana kafirta mutane to inda ya yi aiki da kariyar da addini ya ba shi ba zai kafirta mutane ba idan ka an ce ga wani yana cin mutuncin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya yi aiki da kariyar da annabi ya ba shi da ba zai ci mutuncin wani ba balle har ya ci mutuncin mutanen da Allah yake sabkar da wahayi ya ce ya yarda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne fiyayyen halitta wanda Allah ya adoran ƙasa bayan shi to idan da mutum ya aiki da wannan kare ba za ka same sa yana wannan abun ba manzo Allah yake cewa iyyakum wal ghuluw fid din manzo Allah yake cewa na hore ku da wuce iyaka a cikin addini to da yawa daga cikin mutane da kaga sun hallaka a yau wallahi wuce iyaka ne a cikin addini kaga mutum yana ambatan Allah yana zuwa yana dakan kirjinsa wa ya saka to da ka yi aiki da kariyar da Allah ya baka ba za ka sha wahala ba kaga mutum yana addini sai an hito an yi zagaye an zagaye gari an ci mutuncin mutane an hana mutane su wuce an tsaya an hana mutane shakat to da an yi aiki da abin da alkur'ani ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk bata kai sai an kashe hanya ba idan aka fito ana zagaye ka rasa ta ina zakabi wani sa'in dole ka yi haƙuri a wuce sai ka kwashe minti talatin kana tsaye kuma idan ka nuna za ka gaugawa ka ƙetara su idan mota gare ka za su maɓanna idan moto gare ka za a ci mutuncinka to dumi ya kawo wannan don bu mu tsaya a ƙarƙashin kariyar da addini ya bar mana ba mun ture wannan kariyar mun wuce iyaka manzo Allah yake cewa halakal mutanatti'una manzo Allah yake cewa halakal mutanatti'una sai da manzo Allah ya gaisu uku manzo Allah ya ce ya halaka mutumin da yake wuce iyaka a cikin addini manzala ce ya halaka mutumin da yake wuce iyaka a cikin addini to duk wanda ya wuce iyaka a cikin addini zai halaka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi raka'a kaza a sallah kaza kai ka ce a'a ni ina jin ƙarhi don haka sai na yi raka'a bakwai ko sai na yi abin da na ga dama manzala ya ce idan an zo zikiri ga yadda ake yi kai ka ce a'a na sha wani abu dole sai na tashi na yi tsalle kaga dole ka hidda kariyar da aka baka dole ka wuce iyaka kuma sai ka hallaka manzo Allah yake cewa innal mumbatta la ardan qata'a wa la dhaharan abqa manzo Allah yake cewa mutumin da yake sauri al mumbatta shine mutumin da yake tafiya akan ƙasa manzo Allah yake cewa mutumin da yake gaugawa shi ba zai iya tsallake wata ƙasa ba misali yanzu kana so daga nan kana so daga nan ka je yar kasuwa duk gaugawarka ba za ka tsallake teran ba ka ce bari ka yi tsallo ka wuce shi to ka tai a hankali shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi addini da aka shanhuda aka ce ga yadda ake yin shi idan kai tsalle faduwa za kai ka kare ba za ka kai inda ake so ka kai ba abinda ake so ka lallaba ka lallaba haka kai inda aka ce ka kai sai ka samu ka tsira manzo Allah yake cewa wala zaharan abqa mutumin da yake gaugawa shi bai bar dabba shi ta huta ba kuma shi bai ketara wasu garuruwa bai kai inda yake so to wannan shine abin da manzo Allah yake nufi wanda yake gaugawa a cikin addini shi ba zai iya ketare abin da manzon Allah ya ce ai ba saboda in ya ketare bai da lada wala zaharan abqa kuma bai ba jikin shi hutu ba shi bai huta ba kuma ya ketare iyaka manzo Allah yake cewa inna hadha ad-din yusrun manzo Allah yake cewa wannan addinin wa sauki gare sa malan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu manzo Allah yake cewa babu wani mutum da zai kawo tsanani a cikin wannan addinin to sai addinin ya rinjaye sa sai kaga cewa ya bar addinin sai kaga cewa ya kama wata hanya ta banza manzo Allah yake cewa fa awghilu fihi bi rifqin manzo Allah yake cewa idan zaka addini kai sawa sawa kai a hankali kai abinda kake iyawa manzo Allah yake cewa khudhu min al-a'mali ma tutiquna manzo Allah yake cewa ku zanki doka daga cikin ayyuka abinda kuke iyawa wanda baka iyawa addini bai sanya ka ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu abinda Allah yake dora mara sai abinda take iyawa hatta qiyamul layli in baka iyawa kai abinda kake iyawa ka tashi ka tahiyarka Allah madaukakin sarki sai ya rubuta ma lada shine yake lullumkata idan ya kalli iyani ka cewa baka iya wuce abinda ya raka'a biyu idan ka wuce raka'a biyu kana takura ka yi raka'a biyu ka tahi saboda idan ka takura ma kanka wata ran raka'a biyu kin ma za ta gagare ka wata ran za a yi sallar ba tare da kai ba to kaga wannan kariya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu da mu da addinin mu babu kuma yadda za a mutum ya tsira a duniya bai samu kariya ta addininsa ba kuma babu abin da zai sa mutum ya samu tsira a lahira bai samu kariya ta addininsa ba saboda addini Allah cewa a yi hijira idan ana takura ma ai unguwarka ba su barin ka yi addini yadda kake so manzo Allah ce Allah cewa ya ka sai da gidanka koma wani wuri haka idan gari an hana ka addini saboda addini ka ba addinin ka kariya Allah cewa ai hijira Allah cewa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha idan aka je lahira wani zai kawo uzuri yace abin da ya hana shi addini wallahi garin su ne aka hana su sai Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'a sai Allah ce shin yanzu ƙasar Allah ba mai yawa bace fatuhajiru fiha ba sai ku yi hijira ba ku je inda za ku yin addininku sai Allah ce fa'ula'ika ma'awahum jahannam karshe Allah ya umarni yace a kai su a gidan wuta saboda mutane ne wanda ba su ba addinin su kariya ba amma yanzu ba abinda ba mu ba kariya kuma kama addini ba abinda bai da kariya mai kare shi kama addini kamar yadda na sha faɗa za ka ji cewa babu mai yi ma likita kutse za a rubuta ma ordonance ta magani jikka goma ka buɗa ka ga cewa filaketi goma ce kudinka ne shikakka goma ce amma kai baka isa kawai ka balla ka sha ba dole sai ka kira likita ya gaya ma ka sha biyu da marece ka sha biyu da daddare kuma duk giginka ba za ka yarda ka ce tunda ya ce in sha biyu bari in sha takwas ko ya ce in sha biyu bari in sha guda saboda in ekonomi dole yadda ya ce ka sha haka za ka sha amma yanzu babu abin da bai da kariya kamar addini kowa ya zama malami kowa ya zama mai fatawa kowa yana ma addini kutse shi yasa muna ta lalabe muna ta lalabe ana ta samun mutanen banza wanda suna kawar da mutane akan addininsu suna koya musu wani addini wanda addini ne Allah bai yarda da shi ba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba yana daga cikin kariya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mai imani shine hadisin da yazo a cikin hadisin da yazo a cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin muaz hadisin ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai dan dana zan koya maka wasu kalimomi manzo Allah yake cewa ihfazillaha yahfazaka manzo Allah yake cewa ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ashe idan kana so Allah ya kiyaye ka a gidan duniya ba laya za a baka ka daura idan kana so Allah ya kiyaye ka Allah ya kiyaye ma wani abu naka ba zuwa za ka yi a baka wani abu ba ka zo ka turbude a kai Allah za ka kiyayewa idan ka kiyaye Allah kuma shi kuma Allah zai kiyaye ka za ka ga cewa abubuwanka suna tahiya daidai a tama abubuwan ana ta binnewa a zuwa kowa shagon naka a binne laya kuma ka zo da saya ka buɗa kuma ka samu cinaki kuma ka rihe ka tahiyarka amma abu amma asiri don kakkaje ofis ka ga cewa sannan kake samun nishaɗi idan da awa biyu kake iya yi sannan za ka awa hudu ko awa uku to ba abin da yake sa wannan sai biyayya ga Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah yana kasancewa mashi daɗin Allah ne shi kuma Allah yana ba wa'anda su mashi daɗin shi ne Allah yana ba su kariya balma Allah yana cewa in kai hada da su kamar kai hada da ni ne mutumin da yake waliyi ne na Allah kawai kai hada da shi to yana iya zama sanadiyar wulakanta ka a rayuwa shi yasa dole sai ka daratta mutum ko ba dan Allah ba sai ka zan girmama mutane ko ba don Allah ba saboda wani da kake ganin shi kamar shara mai yiwa waliyin Allah ne shi kuma Allah ya ce wallahi duk wanda ya taba waliyina da ni da shi mun sa kahon wando guda to kai yanzu ko da sarkin garin ku kasa kahon wando guda ba za ka tsira ba balle da kai da Allah wani mutum da za ka ci mutuncin shi ka zazzage shi ka gaya mai san ranka wallahi sai ta yi waliyin Allah ne sai Allah ya shiga mai fada sai ka ga sanadiyyar ta gargashe wallamar rakka kenan ka rasa ya aka yi duk abin da ka taba sai ya lalace saboda ka taba waliyin Allah ka ci mutuncin wani hanya ce ta hada ku ya ma ba daidai ba ka kasa hakuri ka yi tsaye ka zazzage ka zazzage shi kai kuma baka san waliyi ne na Allah ba kaga dole yanzu ko ba kama Allah dole ka girmama kowa manzo Allah yake cewa walawish manzo Allah yake cewa ihfadillah yahfazak ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka yana daga cikin abinda manzo Allah ya wasiya da shi yake cewa tajidhu tijahaka zaka samu Allah a gabanka me yake nufi da zaka samu Allah a gabanka duk abinda ka taba a rayuwa zai albarka shine abinda ake cewa zaka Allah yana nan a gabanka tajidhu tijahaka zaka samu ubangijinka a gaba gare ka shine duk abinda ka sakawa a rayuwa za ka ga cewa sai ka ƙare shi cikin aminci sai ka ƙare shi cikin ƙoshin lafiya kuma ba tare da ka sha wahala ba saboda Allah yana nan tare da kai yana kama maka yake ce mishi wa idza sta'anta fasta'in billah kaga wannan kariya ce Allah yake bamu na mutuncin mu Allah ce manzo Allah ce idan za ka yi nemi agaji ka nemi agaji na Allah saboda Allah shine za ya agaza maka ba tare da ya gora ma ba shine za ya agaza maka ba tare da ya tsangwame ka ba shine za ya agaza maka ba tare da wani ya shi ba yake cewa ka sani cewa da duk duniya gaba ɗaya za su haɗu domin su baka kariya to ba su iya amfanar da kai da wannan abin sai dai in Allah ne ya so ka samu wannan abin yake ce mishi kuma da duniya za ta haɗu domin ta ƙwace wani abu da Allah ya rubuta za ka same shi to da dukkanin duniya su haɗu ba su isa su ƙwace wannan abin ba manzo Allah yake cewa rufi atil aqlam wa shaffati suhuf manzo Allah yake cewa alqalamin an rige an ɗauki. shikkar da za ka samu an rage an rubuta in ka gaba ka same ta ba to wallahi ba a rubuta za ka same ta ba aikin da za ka samu an rage an rubuta in ka gaba ka same ba ba a rubuta ba ne ba gidan da za ka samu in ka gaba ka same shi ba a rubuta ba ne za ka same shi amma in dai an rubuta to duk wanda suka yi tsaye sai allah maɗaukakin sarki ya sanya ka samu wannan abu idan kuma allah bai rubuta za a same shi ba to babu yadda za a samu wannan abu wannan hadisin kariya ce yake ba mai imani ta jikinsa kariya ce yake ba sa ta mutuncinsa kariya ce yake ba sa ta hulɗoɗin shi na rayuwa kariya ce wannan hadisin yake badawa har abin da zai sa ɗan adam ya haɗu da ubangijin salami lafiya lau yana daga cikin kariya da allah maɗaukakin sarki yake ba mai imani allah yana cewa alladina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wahum muhtaduna Allah ce wa'anda suka yi imani ba su hada imaninsu da zalunci ba me ake nufi da zalunci anan shine shirka ba su hada imaninsu da zalunci ba suka yi kokari ba su zalunci kowa ba suka yi kokari ba su zalunci matarsu ba suka yi kokari ba su zalunci 'ya'yansu ba suka yi kokari ba su zalunci kowa ba Allah ce ulaika lahumul amnu Allah ce wa'annan suna da aminci idan aka ce aminci komi yana iya shiga ciki aminci na rayuwa a duniya aminci na rayuwa a lahira Allah ce wa ula'ika me yasa Allah ce ula'ika lahumul amnu saboda kakkai tunanin cewa wai sai an je lahira ne za a ba su amincin a sai Allah ce lahumul amnu shi wanga amincin na gidan duniya ne Allah zai amince ma matarka ya amince ma 'ya'yanka ya lamunce ma duk wani mutum da kake hulɗa tare da shi za ka ga cewa kana wanyewa da kowa lahiya saboda mi kai ka kama Allah ka bi kariyar da Allah ya baka Allah ce to wa'annan suna da kariya Allah ce wa ula'ika kuma Allah ce wa'annan humul muhtaduna sune shiryayyu wannan labarin da wannan ayat take bada bayan Allah ya zana annabawa guda 17 ne ya ce mutanen kirki ne to sai Allah ya zano wannan ayat saboda ka haɗu tare da su kuma duk mutanen da suke irin wannan aikin za ka same su a gobe ranar tashin alkiyama lahun manabir min nur Allah manzo Allah cewa suna da wani mimbari na haske su ba annabawa bane ba su ba manzanni bane ba su ba sahabbai bane amma kuma inda annabawa suke zamna nan suke zamna a gidan a gidan aljanna saboda mi saboda sun yi aiki da kariya da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah yana cewa wa ulaika humul muhtaduna kuma Allah ya ce wa'annan su ne suke da shirya a nan ma allah maɗaukakin sarki ya ƙara zuwa da damiri wanda yake damiri ne na hasan su kaɗai in ka hidda su to babu wanda ya tsira babu wanda yake da aminci in ba su ba to kaga wannan ayat allah yana cewa fawqahum allahu sharra dhalika al sai allah ya kare su daga sharrin wannan yinin wala qahum nadratan wa surura kuma allah ya sanya ma zuciyarsu haske da annashuwa da annuri Allah ce kuma na jiwa jin daɗi da farin ciki a cikin zukatansu to babu wani abunka na rayuwa wanda addini bai baka kariya ba sai dai in kai ne kai watsi da wannan kare sai abun ya tagayyara kai ma ka tagayyara in ranka ne sai ta tagayyara in shago ne dukiya ce sai ta tagayyara in mutunci ne sai ya tagayyara ko ma menene in dai baka bi wannan kariyar da addini ya gindaya ba to wannan abun yana da zamantowa silan ya lalace anan kuma lokacinmu ya zo abinda muka karanta na daidai allah maɗaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh